الحمد لله الحمد لله الذي اختار لعباده أشرف مواسم الطاعة للتقرب إليه والحمد لله الذي جعل الإنفاق على الفقراء والمحتاجين في هذه المواسم من أحب ما يتقرب به إليه أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صام وقام وأنفق في طاعة ربه وأفضل من جاد بما وهبه ربه اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه فإن تقوى الله أفضل زاد واتقوه في هذا الشهر على وجه الخصوص فإنه مدرسة للتقوى وموسم وموسم وموسم شرع للتقوى وميدان يتسابق فيه في التقوى عباد الله هذا الشهر العظيم شهر رمضان إنه شهر الصيام إنه شهر القيام إنه شهر الإنفاق في سبل الخير شهر فيه ليلة خير من ألف شهر إنه شهر القرآن شهر يضاعف الوهاب المنان فيه الحسنات ويغفر الغفار التواب ذنوب العباد ويتجاوز العفو عن زلات هفواتهم وإذا كانت النفقة والجود والإحسان والبر وصلة الأرحام تطيب في كل زمان ومكان فهي تزكو وتتضاعف حسناتها في شهر رمضان شهر الجود والإحسان يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره حديثا رواه أبو عثمان النهدي الضحاك بن مخلد رحمه الله تعالى وتحمل في سبيله السفر حين يقول لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة فقلت ويحكم والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فما سمعت هذا الحديث قال فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد قد قد انطلق حاجا فانطلقت إلي إلي إلى الحج أن ألقاه بهذا الحديث فلقيته لهذا فقلت يا أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرونه عنك قال وما هو قلت زعموا أنك تقول أن الله تعالى يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال يا أبا عثمان وما تعجب من هذا والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يضاعف لي ولكم حسناتنا في هذا الشهر العظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi muna godiya ga Allah wanda subhanahu wa ta'ala shine ya zaɓi mafi darajar lokuta ga bayinsa domin da'a da kuma kusanci zuwa gare shi muna yabo gare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya ciyarwa da ba da taimako ga mabukata a wannan zamani ko a wannan kwanaki yana daga cikin mafi girman abubuwan da Allah maɗaukaki yake so da ake kusantarsa da shi muna gode masa muna kuma yaba masa muna kuma neman gafarar zunubanmu daga wurinsa mun shaida babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne muna roƙonsa ya ƙara daɗin salati a gare shi da sallama bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kuma kiyaye shi domin kuwa babu guziri da ya kai guzirin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah musamman a wannan wata mai albarka domin ko wannan wata makaranta ce ta takawa kuma zamani ne kaka'a ce da Allah maɗaukaki ya tsara ta domin koyon da kuma aiki da takawa kuma sannan fili ne da ake tsere a cikinsa domin samar da takawa ya ku bayan Allah wannan wata shine watan Ramadan watan azumi watan tsayuwa cikin dare domin salloli watan taimako da kuma ba da gudunmowa ga mabukata ta kuma hanyoyin alheri daban-daban wata ne wanda a cikinsa akwai dare guda ɗaya wanda ya fi watanni har guda dubu wannan shine watan alkur'ani wata ne wanda alwahabul mannanu wato Allah subhanahu wata'ala mai baiwa yake ribanyawa bayinsa da suka bauta masa a cikinsa ladan ayyukansu al-ghaffaru tawwabu Allah kenan mai yawan gafara mai kuma yawan karɓar tuba yake gafarta zunuban bayinsa a wannan wata kuma al'afuwu tabaraka wa ta'ala yake yin afuwa daga tuntuɗe da kuma laifuffukan bayinsa in akwai wani lokaci da ya kamata mutum ya ɗauko dukiyarsa ya ba da ita taimako domin mabukata ya kyautatawa rayuka masu numfashi to wannan zamanin ne babu zamanin da ya kai shi aikin da'a da sadar da zumunci suna da daɗi suna da alheri kuma ana ninka su a kowane zamani to a wannan zamanin na watan ramadan an fi ninka su sama da kowane zamani Allah madaukaki yana faɗi man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wane ne wanda zai baiwa Allah rance Allah kuma ya ninninka masa ninki ba ninki kamar yadda Bahaushe yake cewa ninkin ba ninki wato ninkin da ba shi da iyaka a ninka a ƙara ninkawa a ninka kuma a ƙara ninkawa in ji Allah maɗaukaki akwai hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da salsalar tasa tana da tsawo ba sai na tsaya fassarar kissar hadithin ba tana da tsawo wanda Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake ambatawa cewa lalle ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa lalle Allah madaukaki yana rubanyawa bayin Allah kyawawan ayyukansu alfa alfa hasana har sau miliyan ɗaya Allah da rahama yake ka karanta alqur'ani kai istighfari kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taimakawa makocinka da bashi da abin da zai sha ruwa kwano ɗaya na gero kwano ɗaya na shinkafa saniya ɗaya ko mai ka iya bashi naira hamsin ce naira ɗari ɗari biyu gwargwajon abin da Allah ya hore ka ɗauka ka baiwa mabukaci to Allah zai ninka maka ita alfu alfu hasana wannan aikin mai kyau da kai a ninka maka shi alfu alf menene alfu alf wato dubu sau dubu shine miliyan ɗaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi to idan kuwa wannan shine abinda abinda Abu Huraira ya nakalto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abinda ya shafi rifanya ladan sadaka to ai kuwa babu lokacin da ya kamata ko ya wajaba musulmi ya mai da hankali wajen taimakawa 'yan uwansa musulmi a musamman irin wannan wata da muke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a da yake yi yana roƙon ubangiji yana cewa rabbi ya ubangiji na zid ummati ka ƙara wa al'ummata ya Allah ka ƙara wa al'ummata wannan da ya karanto faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka matsali habbatin ambatat sab'a sanabil da ya karanta wannan shine sai roƙi Allah yace ya Allah ka ƙara wa al'ummata Allah ka ƙara wa al'ummata fa nazalat to shine sai wannan aya ta sauka man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira kaga kaga ko adha'afan kathira yafi maganar wato sab'a sumbulati yafi maganar sumbula ko sab'ami'ati sumbula yafi wannan yafi 700 ya fi zancen dubu to gashi an za a ninka maka ce har dubu ɗin sau dubu ya Allah kai mana ƙari ya ku bayan Allah lalle daga cikin mafi kyawun abin da mutum zai yi na kyautatawa da kyautayi da alheri da taimako shine mutum ya baiwa mabukaci kuma a watan ramadana wanda zai sha ruwa to a bashi abin da zai buɗe baki da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri duk mutumin da ya shayar da ya ciyar da mai azumi ya bashi abin da zai buɗe baki da shi to yana da kwatankwacin ladansa ghayra annahu sai dai cewa la yunqasu min ajri as-sa'imi shay'a ko la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a Allah ba zai rage komai daga ladan wannan mai azumin ba haka za a dauko ladan sa gaba daya a baka kai da ka bashi ko da tsagin dabino da ya fara sawa a bakin sa a lokacin da zai sha ruwa ciyarwa da taimako da ba da gudunmowa a wannan wata mai albarka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shine mafi kyawun aikin da mutum zai mafi kyawun aikin da mutum zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ko in ce ana siffanta shi da cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa kana ajwadan nas bil khair ya fi kowa a cikin mutane kyautatawa da taimakon mutane da ba da alheri annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ya fi kowa sadaka ku duba fa ba wani abu ne da shi mai yawa ba na tarin duniya da tarkace amma duk abin da ya zo hannunsa haka yake miƙa shi haka yake ba da shi haka yake sallama shi domin me yana wa kansa tattali gobe kiyama shi fa ba shi da zunubi abin da bai yi ba ma an yafe kuma baya yi kaga ba irin mu bane mu da kullum muke zunubi muke bukatar kuma a yafe mana waɗannan zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi kyauta da duk abin da ya mallaka zai iya dauka ya bayar don haka ya kai bawon Allah kai kokari kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wata maganganu akan ciyarwa da taimakawa mabukata a wannan wata suna da yawa hadisai akan haka suna da yawa kuma ko ta babin taimakon juna da sadar da zumunci akwai kofofi da yawa ka yi tunanin alherin da Allah ya baka ya kai bawan Allah to kai sharing ɗinsa ka taimaka da kai da ƴan uwanka wannan ya samu wannan ya samu waccan ta samu akwai bayan Allah da ba su da abin da za su ci ga yunwa sun sha in magaribar kuma ta yi ba abin da za su sanya a bakin salati to ka waiwaye su ba sai sun zo bara ba ka neme su kuma ka taimaka ka ba su abin da za su ci su yi buɗe baki ya Allah muna roƙonka ka hore mana abin da za mu taimaka wanda kuma ba shi da shi Allah ka taimaka ka ba shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك كسنيا مسكين ودندا za su taimaka wa ‘yan uwansu, Allah ka sanya ka hore mana abin da za mu taimaka ma ‘yan uwanmu, Allah ka hore mana abin da za mu taimaka wa mabukata, ya Allah ka cire rowa daga cikin zukatanmu, Allah ka cire mana halin rowa, Allah ka taimake mu kuma mu taimaka, ya Allah ka yi mana albarka a wannan rayuwa baki ɗaya, duk wanda ke cikin kunci, ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake shi. duk wanda ke cikin wata damuwa ba shi da abun buɗe baki ba shi da kayan sallah ba shi da kunu da za a buɗe baki da shi ya Allah ka hore masa Allah ka buɗe masa arziki naka ne ya Allah kai muke roƙo Allah ka sassauta mana Allah ka saisaita mana Allah ka ni'imta mana Allah ka buɗe mana ƙofofin alherinka Allah ka taimaka mana mu zauna lafiya a wannan ƙasa Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ƙara musu albarka Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka tabbatar da su akan aikin alheri rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah